za mu shiga darasinmu na tubatul hukam yau talata 26 ga watan safar hijira ta 1442 wanda ya dace da 13 ga watan oktoba na miladiya tana da 2020 fasilun fi tada'il muwakkili wal wakili wannan fasali zai karantar da mu cikin rikici da ya faru tsakanin mai wakiltawa da kuma wakilin da ya wakilta in ba manta ba a baya mun yi fitsu na wakilci ɗin da hukunce-hukuncen shi gaba ɗaya yau kuma rikici ne ya faru tsakanin shi wanda ya sa wakilin da kuma shi wakilin da aka saka wa in wakilun idda'a iqbaba man wakkalahu ma haza fa huwa mu'taman مع طول مدة وإن يكن مضى شهر يصدق مع يمين تقتبى وإن يكن بالفور والإنكار لا فالقول مع حلف لمن وكله wato a nan yana magana ne akan wakili na karɓo haƙƙi in ma bashi kake bi ka sa wakilin da zai je karɓo ma ka je ka haɗa shi wanda kake bi bashi wane yaushe za ka biya ni kuɗi na rana kaza ka ce to ga wane ranar in ta yi ya zo ka bashi kuɗin kaga ka sa shi wakilci na karɓowa ko kuma wakilin da ka wakilta shi wajen siyarwa wani eh na wakilta ka kan sai da gidan nan nawa ko sai da kayan nan nawa ko sai da abu kaza ka siyar ka kamun kuɗi na kaga duk wannan wakili ne to yau rikicin ya faru ne wajen kudin da ya karbo din an tabbatar da ya karbo kudin amma kuna rikici akan ya kama ko bai kawo ba kai ka ce kai san bai kama kudin ka ba shi kuma yace ya kaya baka kudin ka to yanzu anan yaya za mu tabbatar da ya baka kudin ka karba ko bai baka ba to akan wannan malamai suka yi maganganun nan gaba ɗaya in mun lura a cikin wannan ainihin fasalin za mu samu akwal kamar guda hudu na malamai akan wannan ainihin kabiya wannan abiyar uku din suna magana akan ainihin kauli na farko ne ya ce wa in wakilun idan wakilin da aka wakilta wajen karɓo haƙƙi idda a yayi da awon iqbaba damƙawa ga man wakalahu wanda ya wakilta shi yayi da awon ya danka mishi ma haza abin da ya je karɓo suna rikici ne ni ina kuɗi na da nace ka karɓo ayya nace ana karɓo ma kuɗi na zo na baka shi kuma yace sam ni baka kamu wannan kuɗin ba to suke wannan rikicin sai suka zo gaban alƙali to fa huwa mu'taman shi wannan wakilin abin amincewa ne dama akwai in muna tafiya a wannan littafin ma akwai inda yake magana akan wal umana'u zai kawo wal umana to wakili yana cikin umana a ƙa'idan shari'a aka ce umana amintattu wanda idan rikici ya haɗa kawai shi amintacce ne ba magana a kan shi maganan shi za a karɓa kamar wanda aka ba ajiya kamar wakili da sauransu dai umana za mu je mu karanta su a gaba to shi wakili ɗin mu'taman abin amincewa ne saboda haka yanzu rikicin a wannan ainihin ƙauli na farko ya raba rikicin zamanin rikicin kashi uku shine yace ma ɗuri muddatin tare da tsawon lokaci lokacin da mai kudin nan ya nemi kudin shi da lokacin da ya karbo wannan kudin tsakanin an kai wajen shekara ko sama da shekara sannan rikicin ya faru to yanzu wannan wakilin mutaman abin amincewa ne ko rantsuwa ba za a sa shi ba kuma kudi ya riga ya kawo ya bayar ba magana a kai shi wannan ma duri muddacin kenan wa in yakun ba shaharun idan ko ba samu dulul mudda ba amma an dan samu ainihin mudda kaman wata guda shine wa in yakun ma ba shaharun idan kaman wata guda ne ya wuce bayan wata ɗaya ne ya zo ya nemi kuɗin shi shi wakili ya ce ya bashi shi kuma ya ce bai bashi ba ka ba samu dulul mudda ba amma kuma an samu tawassi to yanzu yusaddaq za a gaskata wakilin amma ma'ayaminin tukuta ba tare da rantsuwa da za hukunta tunda ba ɗauki tsawon lokaci ba za mu ce kasancewan kai amintacce ne ya maka shaida ɗaya da an samu ɗulin mudda ka samu shaidu biyu ko rantsuwa ba za ka yi ba amma tunda ba samu ɗulin mudda ba shaidan ka guda ɗaya ne na aminci sai ka haɗa da rantsuwa shine yusaddaq ma'ayaminin tuktada to wa in yakun bil kauri idan kuma a take ya nemi ya bashi kudin shi kuma ya ce ya bayar wal inkaru la shi mai kuɗin ya yi inkarin cewa bai bashi ba take ne ya aika shi ya karɓo mar kuɗin yau yau ɗin nan ne ko bayan kwana ɗaya ko kwana biyu bai je kai wata guda ba sannan ya ce ya kamar kuɗin zaman ya ce shi ya riga ya karɓo kuɗi ya kamar shi kuma ya ce san bai kawo ba to yanzu a nan falƙaulu ma'a halifin liman wakalahu tun da take ne yanzu magana za mu karɓi maganan wanda ya wakilta shi ne ma'a halifin tare da rantsuwa tun da a take ya nemi ka bashi kuɗin shi kace ka kawo shi kuma yace san baka bashi ba ba ka da shaida akan ka kawo shi sai ya zo ya rantse kasancewan ya nemi kuɗin a take ya mar shaida ɗaya sai ya haɗa da rantsuwa dole wakili ya biya shi kuɗinsa wannan kauli ɗaya kenan daga cikin akwal guda hudu ɗin nan kaga ya raba abin gida hudu gida uku ko dulul mudda da kuma ainihin mutawassit da kuma ainihin alfaw wakila wasu malamai suka ce kawai innal qawla bil wakili ma al-yamin duna ma tafsili wannan kauli na biyu suka ce kawai magana za a dauki maganan wakili ne ma yaminin tare da rantsuwa duna ma tafsili ba wani rabe rabe ko take ka nema ko bayan shekara goma ko bayan wata daya ko ma aya ko wakilin mufawwadi ne ko muqayyadi ne ko akan meye ake rikici in dai ka yarda wakilin ka ne kawai ya hada da rantsuwa yanzu a nan wannan kauli ya nuna kasancewan kai wakili ne kana da shaida daya sai ka hada da rantsuwa ka bayar kawai shi kenan an wuce wani. Eh to a nan a ka'idan kwarai kwa a ka'idan masu fikiyo in suka kawo kauli suka ce wakila to na farkon shine mu'tamar amma malamai a nan ka duba shara za su ce wannan kaulin shine mu'tamar saboda shine kaulin da ya zo a mudawwana wancan kaulin shine kaulin da yake bin wannan har ma suna cewa da ya kamata a gabatar da wannan akan wancan tun da wakili ai na cikin umana in ko ya zamo amini ne mutular kaga ai wannan kaulin shi fi dacewa da shi kawai duna ma tafsiri matsayin wakili kawai duk abin da ya faɗa dole ka yadda illa iyaka nan an ginda ya siya ran zaki da shi imam asim iji tihadin sa ne shi wannan ya rajja wancan na farkon ba to wakila kauli na uku wasu malamai kuma suka ce kayi duk abun ba haka bane in an karaba da hinin wa huwa musaddaqun bila yamini idan yayi inkarin ba da hinin bayan an dauki tsawon lokaci da ya kai shekara hinu anan ana nufin shekara ne hinan mina jari ko yawa ana nufin shekara ne ya ya mene ya ya ci ukula menene yawa to nan hin din ana nufin shekara ne wannan hin din ana nufin irin wancan na Qur'ani ne ana nufin shekara ne in an karba da hini idan yayi inkarin bayan an yi wajen shekara guda ne to fa huwa musaddaqun bila yamini za a gaskata shi ba tare da rantsuwa ba kaga wannan kaulin ya zo daidai da wancan kauli na farko ko to inda ainihin suka saba din shine wa in yamurra zamanul qalilu idan zamanin da ya shuɗe ɗin zamani kaɗan ne bai kai shekara ba kaga ya shigar da ainihin wata da ya faɗa a can ya shigar da kuma fauri da ya faɗa a can ya ce fama yaminihi fama yaminin qauluhu maqbulu maganan wakili za a karɓa tare da rantsuwa kaga yanzu a wancan magana na farko ya kasa abun uku ya ba wa ainihin wakili kashi biyu ya ba wa wanda ya wakilta kashi ɗaya ko to yanzu a wannan kaulin shi wanda ya wakilta ba shi da magana kawai maganan wakilin ne idan wakilin bayan an ɗauki lokaci ne kamar shekara wanda ya wakilta shi ce baka kamun ba to wannan ba tare da rantsuwa ba za ka karɓi maganar shi amma idan ya zama zamanin kaɗan ne bai kai shekara ba to yanzu a nan ma'a yaminin ƙauluhu maƙubulu maganan wakili za a karɓa tare da rantsuwa amma ba zancen a karɓi maganan wanda ya wakilta a wannan ƙaunin kenan haga bambancin wannan ƙaunin da wancan na farko a wannan baiti na biyun ne da kuma cewa shi wancan na farko akwai juyin da za a iya ce magana na wanda ya wakilta ne shi kuwa nan a kowane juyi ma magana na wakili za mu karba sai dai kawai an ɗauki lokaci mai nisa ba zai rantse ba in lokacin bai nisa ba zai rantse shine kawai bambanci to kauli na uku kenan ko ganan na hudu wakila wasu kuma suka ce bal bari wannan duka akawal din yaktasu bil mufawwabi wannan maganan yana keɓantan wakili mufawwabi ne bil mufawwabi ilai wakilin da aka fawwada al'amura zuwa gare shi ne zal hukum wannan hukuncin na kusa kusan nan wannan hukuncin da aka faɗa yana keɓantan wakili mufawwabi ne me yasa yace li farqin muktadi saboda bambanci da yake hukunta tsakanin wakili mufawwadi da wakili muqayyadi a duk lokacin da aka ce wannan wakili mufawwadi ne an gama amince masa in ku aka ce muqayyadi ne wani ma larura ce take sa a sa shi wakilci ya ce to yanzu wannan kayan watsan ba wani a ce to akwai wani da muna ganin watakila shi din zai iya kaga ba wai amincewa bane larura ne saboda haka akwai bambanci tsakanin muqayyadi da mufawwadi yawwa suka ce wannan maganan na cewa wakili za a gaskata shi ainihin ga wakili mufawwabi ne amma wa man lahu wakalatun muayyana wanda yake da wakilci abin ayyanawa wakili muqayyadi kenan da aka kayyade shi akan wani abu guda wannan in ya ce ya kawo wannan haƙin ya gramu sai ya biya illa an yuqimal bayyana sai dai ya kashe ka ganin ya bambance tsakanin muƙayyadi da mufawwadi mufawwadi shine za ka karɓi ganin shi da rantsuwa ko ba rantsuwa an ɗauki lokaci amma wakili muƙayyadi wannan dole ne ya kawo shaida kaga yanzu a karkashin wannan maganan duk lokacin da aka sa ka wakilci in dai wakilcin muƙayyadi ne kar ka yadda ka ɗauki waƙi ka bai sai ka kashe saboda in ka bashi ya ce baka bashi ba a matsayin ka na muƙayyadi dole sai ka kashe don ba shaida sai ka biya والزوج للزوجة كالموكل فيما من القبض فيما فيما من القلب ما بعد يلي والزوج مجي للزوجة ga abin da yake na matarsa kalmuwakkali kaman abun wakiltawa ne fima cikin abin da ya kasance ba aminal kabdi na karbowa na ma ba at abin da taskiyar yali da mijin ya je jibinta yanzu misali mace ce take da abin siyarwa ta sa a kasuwa aka yi ciniki aka ce za a ba da kuɗi rana kaza ran da za a karɓi kuɗin sai mijinta ya je ya karɓo wannan kuɗin to yanzu kaman wakilinta ne ya je karɓo kai wanda za ka ba da kuɗin mijinta yana zuwa ka sa shaidu ka ɗauko kuɗi ka ba shi ka kubuta ko ta sa shi ko ba ta sa shi ba ko ba ta sa shi ba amma a nan malamai suka ce da shara'in sai in al'ada ya gudana a wannan garin cewa maza su suke wakiltar matansu sai al'ada ya gudana haka ko kuma sai in ta sa shi sai an samu ɗayan biyun nan amma idan al'ada bai gudana ba mata su suke harkokinsu da kansu sannan kuma bata sa shi bai je tsaya wannan ya riga malam masallaci sai ya biya aha shine yace fi ma min alqabdi lima ba adiyali cikin abin da ya kasance na karbowan abin da tasiyar yali da mijin ya jibinta kaman wakili ne ma'ana hukunce hukuncen wakili yana hawa kan wannan ainihin hukuncin mijin da ya karbo abin matarsa wa mautu zaujin to mutuwan shi mijin da ya je karbo haƙƙin matarsa aw wakilin ko mutuwan wakilin da aka sa shi wakilci ya je karbo haƙƙi in arab idan mutuwan ya bujiro min gairi daf'i ba tare da ya zo ya ba da ma abin da kabba da ya karbo bita hakikin da cancancewa tabbatarwa ba ga shaidu an tabbatar da ya karbo abin kuma kafin ya kawo sai ya rasu take to yanzu min mali ya kuzu zaka qa'imu bil fauri shi wannan mai haƙƙin ko mijin idan a ko matar in mijinta ne je karba ko shi wanda ya wakilta an wakilin shi ya je karba ya tabbatar da ya karbo ga shaidu kuma bai kawo ba a take rasu to yanzu shi wannan wanda ya wakilta ko ita wannan matar zai zo ya tsaya ya karbi ainihin wannan abin nashi min malihi daga dukiyar shi wannan wanda ya mutu yakuzu zai karba amma fa bil fauri da gaggawa kasancewan mutuwan nashi ya mutu ne bayan karbowan ba a dauki lokaci ba sannan shi mai karban hakkin daga mutuwan ba a dauki lokaci bai zo ne mai hakkinsa in an rasa ɗayan biyun nan to ba za a yi ba yanzu misali da ya je ya karbo hakkin an samu watanni an samu ainihin tausa na lokaci kafin ya rasu a nan sai mu ce kawai watakila ma da ya karban bayan ya baka ne ya rasu saboda haka ba za a biya ba ko kuma a bayan ya rasu sai da aka ɗauki lokaci mai tsayi sannan ka zo ka kawo tarihin cewa ai lokaci ka zama ka ce karɓo kuɗinka da ya karɓo bai ka nan ma ba za a biya ba dole sai an samu fauri ya zo ya tsaya shine ya ce min mali ya kun za ka kai mu bil fauri ya zo ya tsaya take wal aksu in an samu akasi ma'ana ba take mutu daga karbowa ba ko kuma shi mai yakin ba take zo ne makin sa ba to lazimun li akasin ya lazimci akasi shi ma ba za a biya ba kin mun ce in take zo ne ma za a biya in ba take zo ne ma ba za a biya ba shine wal akasin li akasin lazim